السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله yan uwa baki daya ina gaida mu ina mana fatan alkhairi insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na aziya inda muka kwana na roƙon Allah tabaraka ta'ala ya mana muwafaqa lizahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan ana tuni karatun mu na ƙarshe mun kwana ne inda muka fara bayanin sharaɗi na farko daga cikin sharuɗa na na aure shine alwali gimshikai mun ci ai yana da gimshikai guda uku shi aure wanda dole sai sun gamu ne sannan duk da dai kamar da na gaya mana ran nan hakikanin su biyar nema biyar nema to kuma shi da kan shi biyar kin zai zano amma wajen nan faris sai ce rukunnan hudu ne ka gani insha Allah zai zano da shi alwalin da da sadaki da mahalli yawa da shaidu da kuma sira to su biyar ne to amma anan sai yace hudu yake to al'awwal na farkon su daga cikin gimshikan aure wanda shi sun ga musannan aure ya ginu yayyu to shine alwali alwaliyu ma'ana alwali din fala yasihhu al'aqdu bidunihi da haka ɗaura aure bayya inganta bidunihi ko ma bayan shi mana inda babu shi inda babu alwali to aure bai yi ba matai budurwa ce ko zawara ce to dole dai sai da sai da sai da alwali amma babu alwali to shi kina wannan auren bai yi ba sannan shi alwalin nan aka ce wa yushtaratu fil waliyi shurutun samaniya shi kanshi kuma shi ma alwalin an shaɗanta a cikin sha'anin shi wa'insu sharuɗa wanda ga sunan za a zano su ya sharuɗa fihi shuruɗa an sharuɗa a cikin shi sharuɗa minha daga cikin ta wannan sharuɗa shine ittifaqud dinaini shine dacewan addini biyu ma'ana na shi alwalin da kuma wanda zai awar da addinin ya dace sai maka misali don ka gane sai ce falayi zawijul kafirul muslimata walal muslimul kafirata falayi zawijul kafirul muslimata eh walal muslimul kafirata yace dan haka kafiri ba zai aurar da musulma ba kuma haka musulmi ba zai aurar da kafira ba eh kenan kafiri bai iya zama alwali ya aurar da musulma an ce ko da kwa ko da kuɗi ya shi ce ma budurwa kuma irin wannan auren ko ya abu kuma ɓatacce ne yawwa saɓanin inda ɗiyar tashi kafira ce to shi da kafiri ne to zai iya aurar da ɗiyar shi kafiri zai iya aurar da ɗiyar shi kafira amma yana kafiri to ba zai iya zama alwali ba ya aurar da musulma to sannan kuma ya ce walal muslimul kafirata hakanan kuma musulmi ba zai iya aurar da kafira ba kenan musulmi ba zai iya zama alwali ba ga macen da kafira ce wadda za a ma aura ya ce illa an ta kuna a matahu sai dai inda ta zamanto a matahu bai washe ce to yanzu wannan zai baka zai baka jawabin yace au ma'tuqatahu ko kuma ta zamanto abin yantar da washice ma'ana bai washice wanda ya yantar da ta to in haka nan ne ce fa innahu yuzawwijuha to in haka nan ne shi sai aurar da ta sai in bai washice duk da cewa akwai dan bambanci tsakanin baiwar tashi da kuma ma'tuqat tashi yawwa ya ce to kenan in da in ta zamanto bai washe ce yawwa kenan eh, musulmi ba zai iya aurar da kafira ba sai dai inda ta zamanto wannan baiwai wannan kafirin afwan bai wushi ce to aka ce sai ya aurar da ta shi ma wajen shiri sai ta fai zawiju hali kafirin la li muslimin amma sai aurar da ta ga kafiri amma ba ga musulmi ba to eh, yanzu kuma can aka ce ma'atuqatuhu ma- ita kuma in wadda take yantatta tashi ce to wajen shari sai ya ce zai iya aurar da ta walau li muslimin ko da ga musulmi ne da harriyatiha saboda diyaucinta da ta samu Eh, ta yadda cewa ya yantar da ta ne shi yana musulmi kuma a garin a garin musulunci to shi ma aka ce da a ce ya yantar da ta shi yana kafiri da ya yantar da ta ko kuma yana musulmi ma amma a garin da ba na musulmi ba to aka ce in haka nan ne ba zai iya aurar da ta ba sai dai ga ga waɗanda suke kafiran sai dai in ta musulunta to wamina daga cikin kuma sharuɗan da eh, aka zano na shi alwali wanda ya sun cika shi ma tunda cikin wata magana ne aka shiga cikin wata su rukunnan kamar da can ne lokacin da muka fara karatun hajji da ya fara zano rukunnan hajji da ya ɗauki ɗaya kawai ya shiga bayanin shi sannan ya ɗauko ɗaya shiga bayanin shi to shi ne to shi ma yanzu wannan na wajen auren haka ne gimshikan auren ne kowanne zai ɗauke shi shiga cikin shi ya bayani sosai yanzu alwali ne kada ake magana akan shi bayan na zano mana su cewa akwai alwali akwai sadaki akwai mahalli ma'ana wurin da za a bakar da auren shi ne mishi da mata akwai kuma shaidu akwai kuma sira to wannan dukkan su rukunai ne na aure shi sun haɗu duk da cewa shi shi shi shaidun wajen ingancin kwantin ne ba ingancin kulla ba to wannan su ne biyar kin amma yanzu kowane kowane guda kuma ya ɗauka sai ya bayani sosai akan shi dan a gani to yanzu duka bayani ne ake akan alwali yawa shi ma kanshi aka ce wasu sharuɗa da sun gamu sannan ya ya cancanci cewa ya zama alwali yawa daga cikinsu shine wannan bayanin da muka yi dacewan addini biyu wa min hahallu kuma daga cikin sharuɗin shi alwalin alhurriyatu iya wuce iya wuce kenan he da ba bawa ba bawa bai zama alwali bawa bai zama alwali ya aurar da mace shi yasa sai baka misali dan ka gane yace fal abdu dan haka bawa wal mukatabu da mukatabi wal mudabbaru da mudabbari wal mu'taqu ba'duhu da wanda aka yantar da sasan shi to duka wannan yufsahu ma aqaduhu ana bata abin da suka kulla shi na aure walau ba'da dukhul ko da bayan an daura auren ne wal hal maharu amma tana da sadaki cikakken shi bil masisi dalilin shafa ma'ana dalilin kwancin auren da aka yi da ita to wannan bawa dai an san ko menene bawa eh cikakken shi kenan bawa sun zurutun shi bai wa ya zama alwali bai iya aurar da mace ko da ɗaya shi haka nan mukatabi bai iya zama alwali shi ko mukatabi shine bawan da aka ɗora ma fansa aka ce mishi ka kawo dukiya kaza ka zama ɗa sai fara kawowa in dai bai ida ba to har yanzu dai mukatabin ne kuma bawa ne to amma dai yana da bambanci da wancan tun da ya kama hanyar samun yanci amma dai kamar yadda hadisi ya nuna ko dirhami guda ya mishi saura to bawa ne dai to shi ma bai zama alwali haka mudabbari shi ma bai zama alwali shi ne wanda mai shi ya ce mishi daga na mutu ka zama ɗa to shi ma dai irin wannan bawan bai zama alwali haka kuma al-mu'taq ba'dahu wanda aka ɗantar da sashen shi to shi ma wannan ba a bayya zama alwali kama a ce wani wanda yake mutum biyu suke mulkin shi ɗayan ya yantar da shi duk da cewa wani karatu ne akwai wanda zaka ga ana bayani sai a ce shi wannan za a sa shi ya yantar da wannan to ala ayi hal da in ba a samu ba ya yantar da shi wancan gudan ɗaya laka yantar da shi shi kuma mutum biyu suke tarayya shi to yanzu wannan ya zamanto mutaqun ba'dahu an yantar da shashin shi kuma shashin shi bawa ya zama to rabi rabin shi bawa rabi rabin shi da wannan wanda yake mulkin nashi wanda ya saura a tare da shi tana waye ya zama yau bawan shi kuma gobe yana da yana harkokin shi ya to hakan to shi ma da irin wannan bawan wanda an yantar da shashin shi bai ya zama alwali ita kuma duka wa'annan da shi bawan da mukatabin da mudabbarin da mu'taqun ba'dahu ana bata da auren da suka kulla shi ko da bayan an kwanta shi ne amma za a bata sadaki saboda kwancin da aka yi da ita wa minha daga kuma sharaɗin da ya kamata a kiyaye cikin sha'anin alwali inda ba'dihim a wajen shashin malamai an ce shine ibnu wahab an ya kuna shine ya zamanto shi alwalin ghayra muwallan alaihi ba wanda ake jibantan lamarin shi bane yawwa ba wanda ake jibantan lamarin shi bane kenan kai zamanto wani wawa ne wanda bai san komi ba shi ma komi ke amsa kamar yaro yake kare zamanto haka na a wajen wasu kamar shi ibn wahab ke amma a wajen wasu ba su sharɗanta haka nan kin ba inda ya cika inda ya cika sauran sharɗa to wa an ya kuna adlan kuma cewa ya zamanto adili ne ba ba ba ba fasiki ba ba mai sabo ba yawwa shi ma hallo ba wajen dukkan malaman bane yawwa kamar da wajen mazhabin shafi'iyya suna kan wannan matsayin dole alwali zamanto adali ba mai sabo ba to amma dai shine sai malam ya ce wal mashhuru amma shahararren zance annal fiska cewa fasikanci لا يسلب الولاية بيا زاري الوليد بيا هنا متن يزما الولي وإنما يقدح في كمال العقد برد ينا سوكا نتكين cikin kullun auren babu kamala cikin kullun auren duna sihhatihi koma bayan ingancin shi ba a ce ba bai sai dai zai suka cikin kamala shi za a dinga mata gori ko na ba dinga cewa wai alwalin ta ma mashayin giya ne ko mazinaci ne ko a ce ubanta wanda auren da ta ma kada haɗu wani abu na fasikancin da yake yace to kawai suka da yake cikin kamalin kullan auren amma bai hana shi inganci ba yace wannan shine shahararren zance ina a wajen wasu malamai eh sharadi ne alwali ya zamanto ba fasiki bai zamanto adali a wajen wasu malamai yawwa eh a wajen wasu kuma aka ce kawai da musamman wajen shafi'iyya su ne suke da wannan matsayin cewa dole sai adali amma aka ce shahararren zance shine cewa ko mutum fasiki ne zai iya zama alwali inda ya cika sauran sharuɗan na alwaliyanci yawwa zai iya zama alwali ko mashayin giya ne ko mazinaci ne ya aurar da ya aurar da diyashi matukan dai a lokacin yana cikin hankalin shi wannan saban nashi da yake bai hana shi zamanto alwali illa dai kawai babu kamala cikin sha'anin tunda tana wa a mata gori ko na shi sai yace yana suka ne kawai cikin kamalan kullun auren amma ba ya taba ingancin shi ba to har yanzu eh eh fi kamar da su yawa wa yaqilu safihu zu ra'ayi ala ibnatihi bi izni waliyyi yace kuma wanda yake kamar mutum wanda yake wawa asafihu yana kulla aure zuwa ra'ayi wanda yake in dai ma'abocin ra'ayi ne to shine wajen shafi yace at-tadayyun in dai zaman to mai addini ne kamar dan wawa ne amma dai mutum ne wanda yake yana da kulawa da addini kenan wannan addinin ya sa shi ya zamanto ma'abocin wani kula wani nau'i ne na hankali yawwa to aka ce ko kuma aka ce a ana nufin ba ta dayyana ba ana nufin kaunin ghair fasikin ma'ana ba mai sabon Allah bane yawwa kuma ya zamanto kamil al-aqli ne mai cikakken hankali ne ba mai ramnin shi bane kenan wawancin nashi tana da wasu abubuwa ne ke na shirme ko na ba amma dai ya san abin da yake to aka ce dai wawa wanda yake ma abucin ra'ayi ko dai suka ce ana nufin yana da addini ko kuma aka ce ba fasiki bane kuma yana da hankali to aka ce shi ma irin wannan wawan eh ya aqidu yana iya ya kulla ya kulla aure eh alabnatihi akan diyashi ya iya kulla ma diyashi aure bi idnin waliyihi da izinin mashibancin lamarin shi to shine duk da cewa wajen sharhin ya ce izinin mashibancin lamarin nashi ba sharaɗin inganci bane ko da ba da izinin shi ba in yayi yayi amma sharaɗin shi da wani cikin dawwamar shi tana yawa daga baya in ya zo ya ce an ce an daura aure wane ne daura ce wane ce ka ya ce sau biyar raba yanzu wannan in ya tada shi kenan ya tada mashibancin lamarin shi wannan wawa in kuma ya tabbatar da shi ce ya yi to shi kenan idan kuna ganin shi na wawa ya san abin da ya nuna cewa shi kenan ba komai yayi to ya tabbatar da shi ya yi kuma daga cikin ta yace wa minha albulugu daga cikin sharuɗan da za su za su cika sannan mutum ya zama alwali yace akwai albulugu shine balaga wal aqlu da hankali wa zukuriyatu da kuma mazakuta wannan duka sai alwali ya cika su sannan ya zama ya zama alwali sai baligi sai mai hankali sai kuma namiji sannan kuma banda su ma kamar da ya kara wajen sharhi ya zamanto ba adam ihrami bai ba rashin ihramin shi eh rashin ihramin shi kare zamanto yayi ihrami na hajji ko na umara yawwa to dan wanda yake mai cikin ihrami to bayya bayya bayya kullu aure to shine wannan su ma balaga da hankali da mazakuta su ma sharaɗi ne wanda sai sun gamu a cikin mutum zai zama alwali to tunda aka ce mazakunta ya ce to fal mar'atu la yazuzu aqduha ala nafsiha wala ala ghairiha dan haka mace bai halitta ba kulla aurenta akan kanta ko kuma akan waninta mace ba ta iya aurar da kanta ta zama alwalin kanta ko ba ta iya zama alwalin watanta ba komin kusancinta ko diyarta ce ko uwarta ce ko menene mace dai baiwa ta zama alwali ko mun matsayinta ko sarkin duniya ce yacce da matsayi da komi ba ta iya zama alwali ba ta iya aurar da kanta kuma ba ta iya aurar da wata mace amma walaha an tufawwida liman ya'qidu laha min ar-rijali amma ta samu daman tafawwar al'amarinta ga wani wanda zai kulla mata aure na daga cikin mazaje za ta iya ta sa wani wani namiji wanda za ta sa shi ya daura mata aure shi ta zuwa shi nafsiha cikin ya aurar da kanta kenan ta iya sa wani misali a ce babu babanta babu wanda wani makusanta da zama da alwalinta to in dai mace ce bai yiwa ta zama alwalin kanta kuma ba ta sa wata mace ta zama alwalinta ba amma ta iya diba wani namiji ce ta ta bashi wanda ta amince da shi ta sa shi ya zama to a matsayin alwalinta ya aurar da ta ya aurar da ta da haka ita dai kawai mace ba ta zama alwali wafi a mati halkin ne haka kuma cikin auren bai wadda wadda ta yi tsantsar bai wadda shi ma za ta iya sa wani namijin yayi ita ce a mati halkin ne bai wadda cikakka ma'ana wadda ta yi samfursa tunda ita da kanta ma duk da girmanta da komai sai dai ta sa wani namiji ya mata ya zama alwalin ta to balle bai to haka kuma ta iya sa wani ya zama alwalin bai wadda cikakka wal mu'taqati ko kuma bai wadda wadda take yantatta to duka dai ta iya sa wani namiji ya zama alwali ya aurar da su wa man hiya fi isa'iha ko kuma wadda take cikin wasicinta ita macen take da wata wadda aka mata wasiya take kula da ita kuma ta kai inda za a mata aure to shi ma dai ta iya wakilta wani namiji ya ya aurar da ta kenan dai a takaice dai kawai mace ba ta zama alwali ba ta iya aurar da kanta ba ta iya aurar da wani watatta sai dai ta wakilta wani namiji ya aurar da ta ko ya aurar da baiwarta ko ya aurar da yantattar baiwarta ko ya aurar da wata wadda take a wurinta tana rukunta na ana samun mace wadda take a yi wasiyyan cewa ta yi rukun kawai saboda an daji an ga irin hankalinta akwai mata wanda Allah yake musu nutsuwa da addini da sai kaga wani ya ce in ya rasu ko na ba a ba da ɗiyan shi wurin wancan ta kula da su yanzu wannan irin su ne za a ce man fi isa iha wadda take cikin wasicinta yanzu ita ma wannan radda ta kai aure to har yanzu dai wannan matar da ba ta iya ta daura mata aure amma tana iya ta sa wani amma ita matar da kanta ai tana yawa ya zamanto tana da alwali da shi kenan in tana da alwali shine zai wai in babu ne alwali shine za ta sa za ta sa amma tana da alwali baiwa ta sa wani ya taura mata aure yawwa tana da alwali amma a ce ga babanta ko ɗanta baiwa mace ta yi ta sa wani ya ɗaura mata aure amma babu alwali daga cikin da ya kamata su yi to shi kenan tana iya ta sa wanda zai aurar da ta ita ko kuma bai wata ko kuma in tattata kamar yadda muka faɗi ko kuma wadda take cikin wasifinta to yanzu kuma wai wannan duka bayanin sharaɗi ne na farko shine alwali bayanin alwali ne to kuma zai shiga bayanin rukuni na biyu kimshiki na biyu shine sadaki yawwa shine sadaki a rukunin sani yake rukuni na biyu shine as-sadaqu shine sadaqi fala yasihhu nikahu bidunihi dan haka aure bayya inganta koma bayan shi mana in ba a bada shi ba aure bai inganta ba in ba kamar nikahu tafwid ba wanda zamu zo mu magana akan shi wanda za a yarjejeniya eh ayi alkawali za a bada shi a daura auren to shi ma dai ai an bada shi ne tunda an san alkawali in mutum ya cika zai to a takaice dai kawai aure bai yiwa in ba da sadaki ba kamar yadda hadisi duka ya nuna yace to shi sadakin nan huwa rubu dinarin min az-zahabi shine rubu'un dinari in zinariya ne za a bada aw salasatu dirahim min al-fiddati ko kuma dirhami uku na azurfa aw ma huwa qimatu ahadihima ko kuma abin da kimar shi ta kai hakanan min al-urudi na daga abubuwan haja kenan sadaki wai akallin shi ne ya gaya maka da yace wa huwa kin ba ana nufin dole sai haka za a yi ba kenan sadaki mafi karancin shi wanda shari'a ta yarda da shi shine rubu dinar irin na shar'anci in abin da ya shafi zinariya ne rubu'in dinari ɗaya daga cikin hudun dinari guda yan kar na dinar zinariya ne ko kuma dirhami uku na na na azurfa to da ce a da wannan su ne abubuwan lissahi na na awo na zinariya ko na dirham ko na azurfa kamar su ne kuɗin da amma yanzu akwai kuɗi to sai a kimanta a gani rubu dinar kin nan ko salasatu dirham kin nan nawa ne ya kama na kuɗi ya danganta da irin ƙarfin zinariya a lokacin da yake yana sama yana ƙasa zai iya zama misali shika 20 zuwa shika 30 a wannan tsakanin da yawanci galibi ake samun shi sai a tambaya a shi to ya zama to shine mafi karamcin sadaki wanda za a iya ba mace biyuwa a bada ƙasa da shi da haka shi sai ce huwa haqqul lillahi ta'ala wa lil adami shi sadaki haƙƙi ne ga Allah madaukakin sarki kuma haƙƙi ne ga dan adam ma'ana ita mace fa haqqullahi ta'ala to haƙƙin Allah madaukakin sarki a cikin sha'anin sadaki shine salasatu darahim aw rubu dinar shine dirhamin na uku da aka ce na azurfa ko kuma rubu'in dinari na zinariya wannan hakkin Allah ne ko kuma abin da yake kimar su na abubuwan haja wanda ya zo daidai da su ba dole he zinariya ba ko azurfa ko kuɗin ko wani abu ne kai ko dabba ce ko wani abun da za a bada akwai wanda sarakin sai a ce raƙumi ne ko to aka ce abin da ya zamanto kimar shi ta kai rubu dinar kin ko ta fice ko kuma ta kai salasatu darahim kin ko ta huce to shi ne ce haƙƙin Allah shi ne wannan rubu dinarkin ko salatatu dirahim kenan shi wannan ba a rage ba a rage komai a cikin shi in so kuma wa ma zada abin da ya karu akan wannan ala zalika akan wannan haqqul lil mar'ati to wannan haƙƙin mace ne da haka falau radiyat bi isqatihi da haka da ta yarda a sabkar da sadaki jumlatan dukkan shi lam yajuz bi halitta ba mace ta ce ita ita kawai ta yahe ba an ba da sarki ko dala ba a yarda ba amma walaha ta samu dama an tufkita maza da ala rubu dinari ta iya sabkar da ta yadda abin da yake ya karu akan rubu dinari kin yawa shi wannan tunda haƙƙin Allah ne rubu dinari kin ko salasatu da rahim kin misali da muka ce in aka canza shi a kuɗi na kira kamar misali jika 20 zuwa 30 to muka dauke shi kamar 30 kin ma misali kenan akalla ita duk da cewa ba na ce kullum haka yake ba a lissafa a wannan lokacin a tambaya to dole mace ta yarda a mishinta komai san da take mishi da tausayin da take mishi ya ba da wannan rubu dinar kin amma abin da ya hausa mata na iya shi ta ce shi ita shi take so ba dukiya ba amma baiwa ta ce ta yafe sadakin kwata kwata tunda akwai haƙƙin Allah a cikin sadakin sannan kuma haƙƙin ta to shi sai ce abin da ya karu akan rubu dinar ta iya yafewa amma rubu dinar kin shi da kanshi wannan haƙƙin Allah ne wa aktaru sadaqi la hadd lahu amma mafi yawan sadaqi yanzu nan bashi da iyaka a ce sadaqi bakin yawan shi kai huce shi ka dari kaza ko miliyan kaza bashi da iyaka yadda cewa ba a ce ba ko mutane su ta yin gadara suna suna yin abin da suka ga dama cikin sha'anin sadaqi dan kamar da Annabi kisa ne ne azamun nisa'i barakatan aisaruhunna maunatan au kama kala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam wadda tafi girman albarka a cikin mata ita ce wadda tafi saukin nauyi a cikin su wadda babu nauyi cikin sha'aninta wasu malamai suka ce wurin auren ake nishi ba a sha wahala wasu suka ce a'a a cikin sha'anin rayuwa ba ta dora mai nauyi a zamantakewa da sirri to wannan ita ce tafi albarka duka a cikin mata da haka ba a ce ba a zo a dinga alfahari miliyon kaza aka yi wa a nemi albarka ita tafi amma yanzu canjin rayuwa ya sa kudade na yanzu da na da ba ba ɗaya bane da haka abinda a da ake ba da shekka hamsin na sadaki wanda za a yi sayayya wani abubuwa da shi misali ko da za a yi a yanzu ba lalle bane aka ba da ayi su da haka canjin da aka samu da an ga sai a da ana yin shekka hamsin yanzu an ba da sai shekka ɗari biyu ko ɗari uku wannan duka babu matsala tunda canjin kuɗin ne wannan kuɗin ɗin tana yawa abinda za a sayi su bai kai ba ma wanda ake sayan da shekka hamsin kin na da amma irin a dinga kuɗaɗen nan masu yawa gaskiya a nemi albarka duk da dai ba a iyakantar da shi ba eh yace mafi yawancin shi ba a iyakantar da shi ba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh